إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awatu wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na khulasatu nuril yaqin a wannan majalisin namu mai taken a manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne madubin rayuwar musulmi wannan maganar ma ta kan iya wani zai fahimci mai ake mai da ita ba idan aka ce madubi shi ne abinda kake kallon fuskarka kaga inda gyara a gyara ko? to kenan manzon Allah ya kasance madubi a gare ka ka rika kallon ka rika kwatanta rayuwarka da ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam inda ke da kuskure inda ke da nakasu inda ke da kuma baya sai a gyara wannan ku za ka san shi ne ta hanyar karatun sira tarihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna biyar ga watan jumada al'akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2007 wannan kuma shine darasi na biyu a cikin wannan littafin mai albarka kafin mu ci gaba ayyukan san tsarin namu ko ba ni gishiri in baka banda to za mu yi tambayoyi kaɗan tunda kusan duk abubuwan da za a tambaya kusan kowa ya san su ko da ba kai karatun satin da ya gabata ba kana ibada amsa tambayar mu ta farko man sayyiduna muhammad bima za ja'a liƙewa za a za ku yi wane ne shugabanmu muhammad kuma da me ya zo na aha man yujib nuridu an takuna al-ijaba bil arabiyya in amkana laysa daruriyya in amkana in ta yi a bada amsa da larabci in kun ba ta yi ba da hausa duka ban matsala na na jazakumullahu khair yace man sayyiduna muhammad huwa muhammad bin abdullah jaa bid din al-islami kina abin da yazo da shi shine mi shine addinin musulunci to sai min ayi qabilatin abawahu biman yattasilu nasabuhu iyayensa wace kabila suke sannan kuma dangantakarsa da wa take hadewa daga cikin annabawa نعم نعم عن قبيلة قريش ويتصل نسبه بإسماعيل جزاكم الله خير shi ba ƙwarai ne kuma dangantakarsa tana taƙewa da annabi ismail alaihi salam ɗan annabi ibrahim na to sai tambaya ta gaba mata wulida wa aina wulida yaushe aka aihe sa kuma ina ne aka aihe sa na yaushe aka aihe sa kuma ina aka aihe sa na wulida bi makka ya ka hudu makka aka aihe sauran na biyu a yaushe min rabi'il awwal ko duk wannan wanda muka ce ma mun damu da shi ba abinda muka yi shi ne ba kawo ba abul fil ko shekarar giwa wannan shine ake da tabbaci a kansa an san shekarar da aka aihe sa amma kamar yadda muka ce magana mafi inganci ba a da tabbacin wata na kaza ko kuma kwana nawa kuma ana da tabbacin lendi aka aihe sa ran litinin aka aihe sa wannan shi a tabbata a hadisi manzo Allah an gaina yawan azumi ranar litinin da ran alhamis sai ce abinda ya sa nake a alhamis don ranar ne aka aihe ni ina godiya ga Allah akan wannan na'am to sai mu zo ga tambaya mai bi mata ƙarshe a dawa-dawa suka shayar da shi cikin mata bayan ma'aihiyarsa na aha wasu wai bafil aslamiyya na da umu aiman haka ne halimatu sa'adiyya suwaiba al-aslamiyya da kuma wa da umu aiman jazakumullahu khairan aha ba sai tambaya ta ƙarshe a ma ta ƙarshe ce yaushe ma'ayyarsa ta rasu kuma a ina aka turbuɗe ta yaushe ma'ayyarsa ta rasu ina aka turbuɗe ta aha na'am mhm na fi ayi sana mata ba ka gai lokacin da ta rasu ba ka gai a madina ta rasu? eh a hanyar zure da saura yaushe ma'aikinsa ta rasu na na kabarin ma'aikinsa na baban shi dai eh na na to har yanzu lokacin ne ba a faɗi ba yau shi ne nake so a faɗi yana da shekara nawa yana da shekara shidda jazakumullahu khairan kin kun faɗi wurin da lokaci a kun faɗi wurin lokacin ne ba ku faɗi ba shine yana da shekara shidda ma'aikinsa ta me ma'aikinsa ta me ma'aikinsa a lokacin sai manzo Allah ya zama to maraya nami da mi na uwa na uwa da ma'aiki ana gane da ke ku to da yake manzo Allah maraya ne mun gani akan cewa fa'idar daga cikin fa'idar mi ya zaman to ɗele kewa ga ga sauran marayu ko kada ya ce ni tun da maraya ne ba na shakkar mutuwar uwar kowa ko uban kowa kun san kada magana ne hausawa maraya ba ya shakkar mutuwar uban kowa to wannan duk marayan da yake haka bai kyauta ba ana gane da ke ku jayi to sai tambaya ta ƙarshe bayan rasuwan kakansa waye kula da rikonsa mhm na a abu talib ni abu talib yake garinsa amminsa ɗan uwan ma'aikinsa ko abu talib ɗan uwan ma'aikinsa ne shi ya kula da rikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin kamata mu tsaya sai mu ce a sabon darasi malam ya ce za mu tashi a darasi na shidda ra'iyihil ghanam wa safaratihil ula ila sham kiwon dabbobi da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam da kuma balaguransa na farko zuwa kasar sham malam yace kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanama li ahli makka manzo Allah ya kasance lokacin da yake yaro yana kiwon kananan dabbobi li ahli makka ga mutanen makka bi ujratin ya'ishu minha da wani dan biya shine ujra shine biya da wani dan biya wanda da shi yake rayuwa ma'ana dogaransa ga wannan dan biyan da yake samu ne ولما بلغ التاسعة من عمره لوكتن دا يكي شكرا تقص ترى سافر إلى الشام ياي بلاغر زوا شام مع أمه تعرف أن أم أيفنس أبي طالب أبو طالب بتجارة دان kasuwanci da shekara tara aka fara zuwa da shi wajen mi wajen mi wajen kasuwanci ga ashe yana da kyau wannan mu koye sa walamma qaruba min busra lokacin da manzo Allah ya kusa a busra sunan wani gari ne ra'ahu rahibu bahira wani malamin yahudawa da ake cewa bahira ya gansa fa akhbara ammihi sai ya ba ɗan uwan ma'aikin nan nasa labari bi annahu sayakunu akhiral anbiya akan cewa wannan yaron zai kasance na ƙarshen annabawa wa talaba minhu an yarji'a bihi ya nema da Abu Talib ya koma da manzon Allah kada ya isa da shi sha khawfan alaihi min aduwin yatarakkabuhu don tsoron makiya ya tarakkabuhu da suke dakonsa akwai makiyan da suna mi suna dakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun san tarihinsa kuma yahudawa ne su ne ke wannan to sai kuma sai aka sai kasance ba a taro aka lalace ba ko yanzu ga cikin yahudawan kuma an samu wanda yake kokarin tseratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi mutunan ya san da ba za su iya cutar da shi ba don abinda Allah ya hukunta sai ya ne sai ya afku amma dai irin abin nan ne da Hausa suke ce ma ko kana da kyawu ka kara da wanka ana gane da kyau ko kuma shi komi da sababi yake kasancewa to shi yasa yayin a koma da manzon Allah dan kada a cutar da shi duk da ya san ba za a ne ba ba za a cutar da shi ba amma musulunci ya koyar da mu da me yake da suna kamun sababi wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi kuma shi wannan malamin ba yahudan ya ba da dalilin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alamatihi da alamominsa allati fi kutubi ahlul kitab wanda suke a cikin littafan ahlul kitab ma'ana littafan yahudawa da nasaru shine wani mai hikima da yazo yana waƙe yake cewa lamma ra'ahu bahira qala na'rifuhu bima hafizna min al-asma'i wash-shiyam tace lokacin da bahira ya gansa ya gane da shine annabin ƙarshe dalilin abubuwan da ya haddace ko suka haddace na sunayensa da kuma siffofinsa a cikin littafansu na ne na attaura ana gane da kyau ko? malin ya ce as'ila tambayoyi bi ma za ka na ya shtagiru fi sigari aikin ne manzan Allah ya kasance yana yi a lokacin yarintarsa aikin ne sana'an ne matasa fara'ila sha yaushe ne balaguro zuwa sha yana ɗan shekara nawa ma'aman safara tare da waye balaguron man ra'ahu fi safarati al-ula wani ne ya gansa a cikin balaguran nan da yi ma za akhbara ammahu shi wannan mutumin da ya ga manzon Allah me ya ba dan uwan ma'aifinsa labari game da shi ma za talaba minhu me ya nema daga dan uwan ma'aifin bima bastadalla ala nubuwatihi da me ya ba da dalili akan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khulasa takaitawa kana fi sigarihi yar'a al-ghanama li ahli makka muhammad zo Allah ya kasance lokacin da yake yaro yana kiwon ƙananan dabbobi ga mutanen makka wa safara ila sham kuma yayi balaguro zuwa sham ma'a ammihi tare da uwan ma'aikinsa wa huwa ibn tis'in yana dan shekara tara a wibni 13 ko kuma yana dan shekara 13 an samu sabanin ruwayoyi a wajen sira wasu suna ganin shekara 13 ne suna ganin shekara nawa tara wara'ahu rahibu bahira kuma wannan malamin na yahudawa bahira ya gansa wa arafa fihi alamacin nubuwa ya kuma gane alamomi na annabta ka tare da shi duk darasin da za mu yi zan tsakuro muku kaɗan daga cikin fa'idodin da abin da ya kamata mu karanta daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan darasin ni abin da na karanta daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana da kyau a ce mutum yana da sana'a diyan da yake kada ya zamna haka ana gane da kyau ko idan muka ga manzon Allah a tarihinsa a nan wace sana'a yi kiwo kiwo yi malamai kuma suka ce manzon Allah Allah ya koyar da shi kiwo ne ko an sa shi kiwo ne don fa'idodi guda uku fa'ida ta farko shine ne ya atami da ala nafsihi don ya samu abin da zai dogara da kansa ba sai ya roƙi mutane ba fa'ida ta biyu shi ne a liyata'allama sabra don ya koyi haƙuri walƙiyada da kuma jagoranci wanda zai iya kiwon dabbobi haƙurin da zai yi da dabbobi tabbas in zai mulki mutane zai yi ne domin duk shirmen mutane ba su yi shirmen mai ba kuma dabba ma kuma kanana kanana irin su tumkiya uwar tambele kwasta shi ka nemo jigo da irin su akuya uwar gararan ba sa gabanki inda kike so to kaga duk wanda ya kiwon su akuya su tunkiya to tabbas kiwon mutane ba zai ba zai masa ba ba zai ba zai ba su wahala ba to kuma ku kun ga haka manzo Allah lokacin da yazo yana yana shugabancin mutane kun ga hakurin da manzo Allah yi da dabbobin mutane kun san dabbobin cikin mutane ma akwai dabbobi ko to kun ga irin hakurin da manzo Allah yi da su a takaice ne wa masu girma wannan gaban tana koya mana kada mu zamanto babu ne babu sana'a ana gane da kyau ko hausa suke cewa sana'a ko babu arziki ta hana mutum kwaraka kuma suka ce sana'a goma maganin kwanan rana sana'a goma maganin zaman banza ma'ana in kana sana'a zai taimaka maka a wajen rage gigara da cin namun mutane don wanda ya damu da sana'arsa ina shi ina gigaran mutane amma in dai baka aikin komi zamna kake sai zaman kashe wando to daga gigaran mutane sai aibanta mutane sai mummunan zato da kalaita-kalaita kenan dai a takaice yan uwa masu girma sana'a tana taimaka mutum hatta ma addininsa kada mu zamna ba sana'a malai yace safaratu thaniya ila sha darasi na gaba shine balaguran manzo Allah na biyu zuwa sha wancan balaguran sa nawa ne na farko fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya shekara 15 safara ila sha yayi balaguro zuwa sha marratan saniya karo na biyu fi tijaratin a cikin wani kasuwanci lissayyidati khadija dan kasuwanci na sayyida khadija manyan mata su ake ce ma sayyida ma'ana shugaba babbar mace masu daraja su ake ce ma sayyida kamar yadda wasu laraba suna cewa lalla za ka gani akwai masu samaɗinsu lalla malika kai ita da yanzu aka aiho ta ba amma san me za ta kasance ba a ce mata lalla an gane ko kenan lalla shine suke nihi da sayyida kenan ya je kasuwanci don sau a cikin kasuwanci na na khadija wa kanat zata sharafin wa malin kuma ita khadija kenan ta kasance ma'abuciya sharaf ce daukaka wa malin da dukiya babbar mace ce ko tasta'jiru rijala fi maliha tana ɗaukan hayan maza a cikin dukiyarta kenan irin su ne ake ce ma kallabi ya ja hula an gane da kyau ko? to wannan shi ne kenan ba aiki ba ne don kallabi ya ja hula ba aiki ba ne domin ga manzo Allah ya yi mawa aiki ya yi makadija aiki amma in ka aure ta to wannan shi ne ba a so a samu kallabi ya ja hula ana gane da kyau ko? ba na ya kasance kai ke maka biyayya ba ita ke maka ne ba ka zama to mijin hajiya mijin ta ce wa kad ikhtaratuhu li hadha al-amal ta zabi manzon Allah don wannan aikin li annaha sami'at bi sidqihi domin ta ji labarin gaskiyarsa wa amanatihi da kuma amanarsa wa akhlaqihi sharifa da kuma ɗabi'unsa wanda suke masu kyau wa kana ma'ahu khadimuha maisara kuma ya kasance a cikin wannan kasuwancin nasa akwai ɗan aikinsa maisara fa ba'a sai suka sayar wa bata'a kuma suka sayo wa raja'a bi ribhin azimin suka komo da riba mai girma abinda ake ni da suka sayar suka sayo shine dama yanda su kasuwancin na laraba yake shine su a wajensu suna da gishiri da irin su da bino irin su ciku da sauransu to sai su ɗauke su su je a sham wanda su kuma irin wannan abu sun yi karanci a wajensu idan suka sayar da irin wannan su gishiri da su da bino da sauransu su kuma sai su so irin abubuwan da babu a makka kamar tufafin sawa ana gane da kyau ko sai su soyo su su zo da su a makka a saida kenan sai kasance tahiyar kasuwanci ce ko komowan mami komowan ma kasuwanci dama wannan shi ake cewa fatawuci malam yace al-khulasa takaitawa wa safara ila sham manzo Allah ya yi balaguro zuwa sham marratan saniya karo na biyu وعمره 25 سنة yana da shekara 15 في تجارة لسيدة خديجة دون كاسوانك لسيدة خديجة وهي سيدة ذات غنى وشرف تاكسنتي وتشغبات والتي ما أبوتيا أسئلة تو برم إلى تندس مهارة ما أبوتيا وداتا تكما درجة وكان معه غلامها ميسرة ya kasance tare da manzon Allah ɗan yaranta da ake cima maisara tambayoyi matasa farar rasulu ila shami fil marrati thaniya yaushe ne manzon Allah ya balaguro zuwa sham a karo na biyu limaza safara dan me yasa ya balaguro kaifa kanat sayyidatu khadija sayyida khadija ya take limaza ikhtarat ar-rasul li hadha al-amal dan me yasa ta zabi manzon Allah dan wannan aikin man safara ma'ahu fi hadhihi al-marra waye balaguro tare da shi a wannan lokacin na balaguran na biyu a take cewa masu girma wannan karar wannan darasin fa'idar da za mu samu shi ne babu laihi mu'amala ta kasuwanci da wa da wa da mace in ka ce lokacin jahiliya ne sai mu ce ai manzon Allah ko lokacin jahiliya Allah ya kare shi daga abin da ba mai ba ba halal ba abin da baya da kyawu ba ashe da baya da kyawu da kun hur kuma Allah ba zai hada shi da ni ba da ita babu laihi mutum ya mu'amala da wata mata mu'amala ta kasuwanci da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko Allah ya kuna fi halwacin kada ya kasance a keɓance ne za a yi kasuwanci ma'ana daga kai sai ita in aka samu wannan to an saba ma sharaɗi na farko sharaɗi na biyu mai yake da suna an ta kuna ala sutaratin ita matar da za ka yi kasuwanci ko mu'amala ta kasuwanci da ita kasance a cikin mi a cikin sutura kammalalla a cikin sutura kan malalla in aka cika wannan sharuɗan to babu lahi ka yi mu'amala da mace mu'amala ta me mu'amala ta kasuwanci ana gane da kyau ko wannan shi ne kina wallahu ta'ala a a takaice dai wannan shi ne sai saba samani darasi na takwas sawajuhu bi sayyidati khadija aurensa da sayyida khadija ba'da ruju'ihi bi shahrayn min safaratihi thaniya bayan komowar manzon Allah da wata biyu bayan balaguransa na biyu ta zauwaje bisayyidati khadija ya auri sayyida khadija wahiyar lati khatabathu kuma ita ta nemi aurensa ana gaya da kyau ko wannan magana akwai daɗi ko wani tuzuri zai ce ina ma Allah ya da irin sayyida khadija to kasance kamar irin sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai hada ka da irin sayyida Khadija wa kana umruha 40 sana ta kasance tana da shekara 40 wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sana shi kuma yana da shekara 25 tana da shekara 40 yana da shekara 25 duk da shi ma cewa tana da shekara 40 akwai malaman sira malaman tarihi da su ganin akwai tantama game da wannan ana gane da teku amma abin da ya shahara shi ne shekara 40 gare ta kuma wannan shi ne abin da yin shahara malai ce wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abi hala ta kasance kahin manzon Allah ta taba auren wani mutum da ake cewa Abu Hala wa kad mata Abu Hala nan ya rasu wa lahu minha waladu yana da ɗa tare da ita ismuhu Hala sunan shi Hala kinan kun ga shekara ta 40 kuma bazawara ce har ma tana da me har ma tana da ɗa irin abubuwan da samari ba su soko a ce mace shekara arba'in kuma sannan tana da ɗa ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan to sai dai ko a yanzu ma in mai wuri ce an san wuri ko in mai yankin garau-garau ce ba shekara arba'in ba ko shekara saba'in ke gare ta auren ta za a yi kamar yadda yanzu haka ake samu turawa za ka ga sun zo kasashen afirka sun samu ɗan shantaɗe ɗin saurayi su aure shi zai da shi kana kana yawan ganin irin wa'in abubuwa to wannan shi ne amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne don saboda kyaukyawan ɗabi'unta ita ma ana gane da kyau ko wa kad aqamat ma'a rasuli 25 sana kuma ta zanna tare da manzon Allah shekara 25 ana gane da kyau ko 25 shekara 15 ko 25 kin da yake shekara 25 walam ya tazawwaje gairaha kuma bai auri wata ba wadda ba ita ba ma'ana bai mata kishiya ba hatta tuwfiyat har sai da ta rasu kuma wannan ake ce ma wani hani ga Allah baiwa ne kamin ta auri manzon Allah shekara 40 amma da guda ɗaya ke gare ta amma da ta auri manzon Allah iya nawa ta aifa shidda iya shidda ta aifa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malu yace asila tambayoyi mata tazawwaja bi sayyidati khadija yaushe manzo Allah ya auri sayyida Khadija ma'ana yana da shekara nawa kam kana umruha yawma tazawwaja biha lokacin da ya aure ta ita tana da shekara nawa kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam shi kin ma karan kansa yana da shekara nawa biman kanat sayyidatu Khadija mutazawwijatan qablahu wa Khadija ta aura kamin ta aure sa kam sanatan aqamat ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma shekara nawa ta yi tare da manzon Allah tana aure da shi al-khulasa takaitawa ba'da ruju'ihi bi shahrayn bayan dawowar manzon Allah da wata biyu tazawwaja bi sayyidati khadija ya auri sayyida khadija wa kana umruha 40 sanatan kuma shekarunta sun kasance shekara 40 ne ba'da zawjiha abi hala bayan mijinta abu hala ولبثت معه 25 سنة كما تازمنا تارد شي شكرا قوم شانا وشكرا الشرين دبير درس ان زام الأوكا أتشون ونا شيني كوتا تاوى تنا جايو متوني نيسان چه أبن ديكي zai bata maka da rai koda ku ya halatta ana gane da kyau ko in dai ba sabon Allah bane abinda nake nufi shine anan kuji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da Khadija shekara nawa 25 kun bai mata mi ba bai mata kishiya kuma ka san ba ba rishi ba rishi bane ya hana ai mata mi ai mata kishiya sai dai son da yake mata da kyautatawa da take mi take masa wannan kidan kalubale ne ga mata ashe idan kika ga mijinki yana kokarin ƙara aure to ki binciki zaman shi da ke wasa suka ce idan kare da sata to da dama da ɗaiko idan ya ce zai ƙaro aure to ki bincika mana mai yiwa ba ki kulawa inda ya kamata a shi in kika gyara zaman ki in Allah ya so ba zai ni ba ba zai ni ba ba zai maki shi ba kuma wannan yana namuni daga cikin nau'i na neman aure shine mace ita ta nema ana gane da kyau ko mace ya halatta ta ga wanda wanda ya mata ta nemi aurensa in dai har ya dace babu da hikun ba ta yi abin da za a ce ma rashin kumiya ba musamman in kuma ya dace bayan wannan kuma yana nuna muna yana daga cikin abin da yake jayo hankalin mata zuwa ga maza kyaukyawan mai kyaukyawan ɗabi'u sai na tara ashe ba kyawu ba kawai suke cewa yake da suna mace mai kyau ba kyaukyawan ɗabi'u kuma mara kyau da mai kyaukyawan ɗabi'u kuma mara kyau da kyaukyawan ɗabi'u domin shi kyawo karewa yake amma ɗabi'u ha ba su karewa malin ce tis'a na tara hukumuhu bai na ƙureshin fi waƙil hajjarin aswad hukuncin da manzan allah ya yi a wajen ɗora alhajarul aswad tsakanin ƙureshawa alhajarul aswad wani dutse ne wanda in kana so ka kalli wani abu da yake aljanna a duniya to ka kalli wannan dutse babu wani abu na aljanna da yake a duniya yanzu in ba mi ba in ba alhajar aswad ba ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce lokacin da aka sauko wannan dutsen domin asalin sabko sa shine lokacin da annabi Ibrahim yake ginin Ka'aba to yana buƙatar ya hau wani abu mai dan tudu dan ya yi wani ya ƙara gina ko kuma ya wani shahida abin da ya kamata haka sai Allah ya san kuma sa dami da wannan dutsen wannan yake nuna darajar ita ka'abar dan saboda dalilin ta an sabkar da ni wannan dutsen da kuma darajar shi annabin karan kansa manzo Allah ya ce da aka sabko sa wani kal yake wani kal yake hiya da ya hi nono wari amma zunubai ɗan adam suka sa yayi baki kiran shi yasa ake ce masa alhajaru al'aswad kenan har yanzu in ka je a hajji ko wajen umara za ka gan shi a kusa ga kaba a gehe daban malai ce filfamisati wasu talasi na nuna umurihi lokacin da manzo Allah ya kai shekara 35 hadamat ƙorashin mil ka'aba ƙorashawa sun roshe ka'aba wajen da nat bina'iha sai suka sake gininta ta dalilin da yasa suka so sake ginin ta shine a yake da suna an yi wasu ruwa wanda suke masu ƙarfi wanda suka kwarkware ta sosai wanda har tana alamar za ta iya faduwa wa qad ishtaraka ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam fi bina'iha kuma manzo Allah ya yi musharaka ya yi tarayya tare da su a wajen sake ginin nata wa kana ya hamilu hijara kama a ashirafi ƙwarashin kuma ya kasance yana ɗaukan duwatsuna tare da manyan ƙwarashawa wa ma'ahu ammuhu al'abbasu tare da shi akwai ɗan uwan ma'aikinsa al'abbas wa talafat ƙwarashin kiman yaba ulhajar al'aswa da makanahu ana nan an ƙare gina sai ƙurishawa suka yi saɓani suka yi rigima wa zai ɗauki hajjarul aswad ya ɗora shi a wurinsa wannan dutsen wa zai ɗauke sa ya ɗora sa a wurinsa sun matafaku sannan sai suka yi ittifaƙi ala an ya kuna hakamu awwala dakilin minal masjid ya kasance wanda zai yi hukunci shine wanda ya fara shigowa masallaci shi ya musu hukuncin ya kamata a yi kinan an ƙare ginin ne yanzu wannan dutsen na alhajarul aswad a ɗauke sa a sa shi a wurinsa to shi ne yanzu kowa yana son shi zai ɗoka domin abu ne mai daraja kenan duk wanda ya ɗoka kenan ya nuna ya himi ya fi kowa daraja to kuma kowa yana son a ce shi ne mai daraja to shi ne sai aka yi ta rigima to da ƙarshe dai suka yanke shawarar wanda zai yanke hukuncin yadda za a yi shi ne wanda ya fara shiga masallaci فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ننسي جاشكم فرقا وان دي فارشقوا وشيني منظر الله صلى الله عليه وسلم ففرحت قريش به سي قريشا وسكي فرنتكي دكسن شيء وشيني وقالوا سكتي رضينا بالأمين من يدد الأمين من يدد أمين تتشي هكولتي أسكانين دان سنسان زيني زي آدمتي خمسة نبيا فوضع الحجر في ردائي sai manzo Allah ya dora dutsen nan firida'in akan wani zane an gane da kyau ko kenan sai aka shinhida dutse sai aka aza aka shinhida wani zane sai aka aza dutsen akan zana wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida'i sai ya nema kowanne shugaba daga cikin manyan qurayshawa ya kama gehe na ne misali a ce manyan ƙabilun guda hudu ne sai a ce to kai ka kama nan guda ya kama can guda ya kama can domin kowanne guda kamar yana represente kamar yana mekin suna a yawa kamar yana matsala ya ake matsala ya wakilta za ku kun san wata na hausa sai ta cije kamar yana wakiltar mutanensa ne sai kowa ya kakkama sun ma'amarahun برفعه sannan sai ya umarce su da su daga dutsen falamma wasalu bihi ila mawdihi lokacin da suka iso da dutsen a inda ya kamata a dora sa akhadahu ar-rasulu bi yadihi sai manzo Allah ya dauki wannan dutsen da hannunsa wa wada'ahu bi yadihi sharifa sai ya dora sa da hannunsa wanda yake mai daraja fazala al-khilafu bi hukmihi sai rigima ta kau rigima ta ta tahi dan saboda hukuncinsa wata'ajjabat quraish min quwwati fikrihi sai kuma quraishawa suka yi mamaki da ƙarhin fikira ma'ana da ƙarhin tunani dubara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice kun ga wannan shine kenan darasi mata jaddadat quraish bina al-ka'aba yaushe ne quraishawa suka sake ginin ka'aba hal sharaka ma'ahum hal manzon Allah yayi tarayya da su a wajen ginin fi ayi shay'in ikhtalafu akan me suka yi sabani man kana awwala dakhil wane ne na farkon wanda ya fara shiga kaifa hakama bainahum yayi hukunci a tsakanin su al-khulasa takaitawa lamma balaga 35 sana lokacin da manzo Allah ya kai shekara 35 jaddadat quraish bina al-ka'ba quraishawa sun sake ginin ka'aba wa وحكمته في وضع الحجر الأسود موضعه sai kuma suka sanya shi hukunci shine ma'anar wa hakkamatu suka sanya manzo Allah hukunci fi wad'il hajari a wajen dora dutsi mawdi'ahu wurin sa fa qada rashida sai manzo Allah yayi hukunci daidai wa hakama muwaffaqan kuma yayi hukunci tare da tawfiki ma'ana tare da dacewa darasin da zamu samu uwa fa'idar da za mu samu a cikin wannan darasin shi ne abinda hausa suke ce ma nagari ko idanun nagari a ba shi ba yawwa shi nake sai jazakun lafiyar akwai shi na gari mai da kuɗi gida ba nan ba nan wajen kasuwanci ne yawwa shi sayan ma na gari ne ko yawwa sayan na gari mai da kuɗi gida na gari kun san me ake da na gari na kowa ma'ana mutunan kirki to na kowa ne yanzu manzo Allah bai zama to na kowa ba akwai ƙabilu da dama wanda ba cikin su yake ba amma dalilin kirkinsa su sun yarda da yame da ya musu hukunci duk da ba ɗan ƙabila su bane shi ne ma'anar nagari na kowa in kana so ka ji su wanda suka yawan faɗin wannan kalmar su ne 'yan siyasa ana gani da ke ko in mutum na kamfe sai a sa mishi taken nagari na kowa kenan shi nagari ne kenan nawa ne ne na kowa ne a takaice dai in ka kasance mutumin kirki kowa zai ne kowa zai soka kowa zai soka nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam tashin manzon Allah ma'ana ya rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta kasance a wannan lokacin. ishtahara sallallahu Alaihi wasallam bai na kaunihi bi jami'in fisalin mahmuda manzon Allah ya shahara a tsakanin mutanensa daga baɗayan kyaukyawan ɗabi'u kasidiki kamar gaskiya wal amana da amana wal hilmi da juriya ana gane da kyau ku akwai manci tsakanin juriya da haƙuri ana gane da ke ko shi haƙuri tana iya don ba ka da yadda ka iya ne an gane da ke ko don ba ka da yadda ka iya ne amma da yadda ka iya da ba za ka yarda ba to shi haƙuri kake wannan lokacin amma juriya shi ne kana da yadda ka iya amma kuma sai ka ne sai ka jure yanzu misali yaro ɗan ƙarami ne zai zo yana yana marinka gani ai kana iya karama ko ba ma sai an ce ba ko to wannan shi ne kenan kenan in baka rama ba mai kai juriya kai amma yana malin ka tatse sa da mali ka tallabo sa kasar ka dama da hagu to wannan kuma kayi rashin haƙuri kenan shi ne alhilm da juriya wal haya'i da kumiya wata wadu'i da ƙanƙan da kai hatta laqabuhu bil amin har sai da suka sa masa sunan al-amin ma'ana amintacce mai amana wa kana qaumuhu wa ashiratuhu kuma mutanansa da danginsa sun kasance yuhibbunahu hubban azima suna son sa so mai girma wa yahtarimunahu ihtiraman za'idan kuma suna girmama sa girmamawa ta wuce gona da iri shine ma'anar ihtiraman za'idan ta wuce gona da iri wa qad hafizahu Allah منذ صغره min a'malil jahiliya kuma tun yana karami Allah ya kiyaye sa daga ayyukan jahilai falam ya shirab khamran don haka tun a lokacin ma bai taba shan giya ba walam yasjud li sanamin kuma bai taba yin sujada ga gunki ba wa akramahu Allah qabla nubuwwati bi mu'jizati kuma Allah ya girmama sa kamin ya zamanto annabi da mu'jizozi dallat ala izul mustaqbalihi wanda suka nuna girman avenirkinsa ana gane ki ko girman nan gabakinsa ma'ana abubuwa wanda suke suka nuna akwai gobe mai kyau a tattare da shi domin kyaukyawar sahiya tun daga maraicenta ake gane ta kyaukyawar juma'a tun daga larabarta ake gane ta ko minha yana daga cikin wannan taskhirul gamamati lahu daga cikin wannan mu'jizozin da Allah ya ba sa kamin ya zamanto annabi shine Allah ya hore masa algamama ne ake cin giragizai ma'ana idan manzon Allah yana tahiya cikin rana sai giragizai su rika bin sa suna yi masa ne suna yi masa ilwa amma ba ko da yaushe ba shi yasa ma suka ce fi safarati thaniya ila sham amma wannan ya kasance ne a cikin balaguran sa na biyu izuwa izuwa sham as'ila tambayoyi bima za shahara baina qaumi da manzon Allah da ni manzon Allah ya shahara a tsakanin mutanansa hal kana qaumuhu yuhibbunahu har mutanansa sun kasance suna son sa hal kana ya'malu mithla a'malihim har ya kasance yana aiki irin ayyukansu bima da akramahu Allah qabla an-nubuwa dani Allah ya girmama sa kamin annabta kamin ya zamanto annabi al-khulasa takaitawa urifa fi nash'atihi bil akhlaq al-fadila an san manzon Allah lokacin da yake tasowar sa da dabi'u wanda suke mafifita dabi'u masu kyau wa kana qaumuhu yuhibbunahu kun mutanansa sun kasance suna son sa وعصمه الله من أعمال الجاهلية كما ألا ياكي يسا دقا أيوكا jahilai ana gane da kyau wannan shi ne kira a takaice dai wannan har yanzu yana ƙara tabbatar mun da nagari na kowa wannan yana mana babban darasin da za mu ɗauka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawan ɗabi'u idan ka kasance mai kyakkyawan ɗabi'u to za ka ƙare da mutane lahiya za ka ƙare da duniya lahiya kuma ka ƙare da lahira lahiya ana gane da ko shi ne wani mai hikima yake cewa wa idan ruzik ta khaliqatan mahmudatan faqad istafa ka muqassimul arzaqi فالناس حاز حظه علم وذا مال وذاك مكارم الأخلاق لا تحسبن العلم ينفع وحده حتى يتوج ربه بخلاق yace idan Allah ya kama kyaukyawan ɗabi'u to ya zaɓe ka ne da kyauta mafi girma yace domin mutane kowanne da nashi rabo za ka samu wannan rabonsa shine ilimi wannan kuma rabonsa shine dukiya wannan kuma rabonsa zaka gani shine kyaukyawan dabi'u yace amma mafi girman kyautar da Allah zai maka shine bi shine kyaukyawan dabi'u idan kace ilimi fa shine sai ce kada ka taba tsammani ilimi yana amfanar mai shi in ba a kawata sa ba da kyaukyawan dabi'u in kace ita kuma dukiya fa sai ce haka ita ma dukiya in babu kyaukyawan dabi'u sai duke ta zamanto dalilin halakar mutum da dagawarsa ana gane da kyau ko a shinwa masu girma idan ana neman ilimi babbar alama ta ilimin na yana amfani shi ne a ga ɗabi'u suna ne suna kyautatuwa ɗabi'u suna kyautatuwa wannan shi ne kenan allah ka gyara mun ɗabi'un malam ya ce darasi na goma sha ɗaya hayatuhu qubailar risala rayuwar manzon allah kusa ga annabta ma'ana kusa ga ya zamanto annabi rayuwarsa yadda ta kasance حينما قارب الأربعين من عمره كنون قبيلة أنا لك تكين أمريكا بسونا سيغة التصغير كمان تصغير هنا قبل قبل كامل قبيلة كسادة أنا قاعد بجوكو وأنا شيء كنون كنون كسادة من ذا الله يكسنتو النبي يا رايوش تكسنتي حينما قارب الأربعين من عمره لوكتين من ذا الله ya kusa shekara arba'in a habba libti'ada anin nasi wal ibada ya su ya kasance yana son a libti'ada anin nasi kaurace ma mutane wal ibada da kuma ibada wa kad ikhtara li ibadatihi ghara hira kuma ya zabi wurin ibadarsa kogon hira shine ghar hira sunan kogon ne ghar shine kogo wa huwa jabalun ala tariqi makkah shi kogon nan wani dutse ne da yake a hanyar makka wanda suke tahiya umara da hajji suna ziyara wakana ya ako da ma'ahu zadahu kuma ya kasance idan zai tahiya wajen kogon yana ɗaukar guzurinsa wa iza farala idan ya ƙare raja'a ila zaujatihi yana komawa zuwa ga matarsa as-sayyidati khadija sayyida khadija fa ya'khudhu ghayrahu sai ya ɗauki wani guzuri ana gane da kyau ko wa kana ya ta'abbadu kun gani yanda yanda mata shi ta kasance mutum ne kirki ita kama mishi ma take akan me akan tahiyya ba ta cewa kawai sai ka je cikin rami kai zaman ne kai ka bar nan ne kadai cikin gida kuma sai in kai bukata ka komo in baka abinci sai gode ko amma da kaga Allah ya ba manzo Allah sallallahu mace ta gari wanda ta karfafe sa akan ne akan akan akan Allah ta tasa duk abin da kake yi kana bukatar mata wanda za ta taimaka maka akan haka in dai har baka samu mace wadda za ta taimaka maka akan abin da kake akai ba to za ka ga ana tunka ne ana marwala warwara kuma za ka ga abin ba za a samu biyan bukata ba za a samu yadda ake so ba khadija ta ba manzo Allah gudunmuwa sosai ta dukiyarta da lokacinta da kuma kyautawan ɗabi'unta wannan shi ne kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ad-dunya mata'u wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah mafi daɗin duniya shine ka samu mace ta gari kishiyar fa azaba mafi girma ta duniya ka samu jarabtattan mace ko wannan shine kenan wannan shine kenan irin tace zaka zo a fara ana yaban mata sai ka ce innal nisaa shayatin khuliqna khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin ko na taɓa ba ku wani labari wai mutum biyu ne aka zo fada wasu mutane ne aka zo fada guda shi an gyaro masa rai an masa kari mai kyau ya haito yana zauna fada sai ce kai innan nisa'a rayahina khuliqna lana wa kulluna nashtahi shammar rayahina ce kai mata wani turare ne da Allah ya mudan saboda murkashin kamshin su muna jin daɗi kowa ko na son jin kamshin kamshin kamshin su ma'ana kowa na son mata sai sai shi kuma gudu ke da kaji ka zama babu lafiya ko yace innan nisaa shayatina khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin ai su mata wasu shedannu ne Allah ya halitta muna Allah ka tsare mu da shedannu kuma wannan karin Hausa ma suna da wannan karin magana suka ce mata dangin shedan karin magana ne na Hausawa ana ga da ko wannan shine amma ba duka ba ba a taro aka lalace ba Allah ka azuta mu da irin su irin su Khadija wannan shine kenan akwai wani karin magana matar mutum kabarinsa akwai wanda bai gane wanda darasin ba kwanaki da wata mata ta kashe mijinta sai ke ni jama'a har yanzu na gane wannan karin magana matar mutum kabarinsa alhali kuma ai ba haka bane ko abinda wasu suke ji da matar mutum kabarinsa ma'ana mutum ba zai mutu ba matar da Allah ya kaddara ya aura ba zai shiga kabari wata yami sai ya aure ta ko kuma in Allah ya kaddara mace da zaka aure ta to ko a cikin kabari sai ka ne sai ka aure ta ma'ana ko a lahira sai ka ne sai ka aure ta wannan shine matar mutum kabarinsa ba ana nan a'a ita za ta dalilin shigar sa kabari ba wannan shi da kenan na'am malam yace wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi ibrahim manzo Allah ya kasance yana ibada akan addinin kakansa annabi ibrahim domin shi a lokacin ba annabi bane ko kenan shari'ar wanda ya isko shi ita zai aiki da ita ita shari'ar nabi ibrahim min ashrati ayyamin ila shahr daga kwana goma zuwa wata guda ma'ana kwana goma zuwa wata guda yana wannan wannan ibadar akan addinin annabi ibrahim as'ila tambayi mata ahabba libti'ada anin nas yaushe ne manzo Allah ya fara son ya kaurace ma mutane aina kana ya ta'abbadu ina ya kasance yana bauta min aina kana ya'kulu ina ya kasance yana cin abinci ma'ana shi da a cikin kogo ina yake samun abinci wajen wa wajen khadija ko ala ayi dinin kana ya ta'abbadu akan wani addini ya kasance yana bauta tunda shi lokacin baya da shari'a kam kanat muddatu ibadatihi ibadar dai lokaci kwana nawa ta dauka a cikin wannan kogon al-khulasa takaitawa hinama qaruba min al-arba'ina lokacin da manzon Allah ya kusa shekara 40 ahabba al-uzla ya rika son kaurace ma mutane wa kana yata'abbadu fi ghari hira'i kuma ya kasance yana bauta a kogan hira ala dini ibrahim akan addinin annabi ibrahim alaihi salam nan muka zo karshen ad-dawr al-awwal min hayati min hayatin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam muka ce rayuwar manzo Allah tana da mataki guda nawa mataki guda uku mataki na farko da larabci hayatuhu ma qabla ma qabla al-bi'sa wa hayatuhu ma ba'da al-bi'sa wa hayatuhu ma ba'da al-hijra rayuwarsa kamin a turo sa annabi rayuwarsa bayan ya zama to annabi da rayuwarsa ne bayan hijira to yanzu inda muka kare shine rayuwarsa kamin ya zama to me kamin ya zama to annabi ma ne ce kulasatul daurin awon lilhij takaitawar da yake da suna bangare mataki na farko na rayuwar manzon Allah lilhij ma'ana wannan ana so mutum ya haddace sa ma'ana in ka haddace wannan to kaman ka haddace mafi manyan abubuwan da manzon Allah ya gama da su ne a rayuwarsa kamin ya zaman tobi kamin ya zama to annabi za mu karanta shi a kai tsaye ba tare da dogon bayani ba tunda takaitawa ce na gaba ɗayan darasin sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam shugabanmu muhammad bin abdullahi wa aminatu al-qurashiyya dan abdullahi ne da amina al-qurashawa huwa akhirul anbiya shine karshen annabawa wa rasulu wa rasulullahi ila jami'in nas kuma dan aikin Allah zuwa gaba ɗayan mutane liya'budu Allah wahdahu don su bauta ma Allah shi kaɗai wala yushriku bihi shay'an kuma kada su haɗa sa da komai wa kad wulida sallallahu alaihi wa sallam bi makka kuma ai ahi manzon Allah a makka yawmal ithnain ranar litinin الثاني عشر من ربيع الأول شابي جوات الربيع الأول وكان والده قد توفي قبل ولادته ما أيفنس كما يكسن يا رسول كان أيه ورسا ودفن بالمدينة كما أن تربو إيسا مدينة فربته أمه sai ‘yar uwar ma'aihiyarsa, sai ma'aihiyarsa ta renesa wa arda'atuhu ba da ummihi suwaibatul aslamiyya kuma ta shayar da shi bayan ma'aihiyarsa suwaiba sun halimatu sa'adiyya sannan halima wa fi salisati min umrihi lokacin da ya kai shekara shidda tuwaffiyat ummuhu bil abwa ma'aihiyarsa ta rasu a abwa fa hadanatu ummu ayman sai ummu ayman ta rike sa wa kafalahu jadduhu sai kakansa ya rike sa wa fi saminati min umrihi lokacin da ya kai shekara 18 lokacin da ya kai shekara 8 tuwfi jadduhu kakan nasa shi ma ya rasu fa kafalahu ammuhu abu talib sai dan uwan ma'afinsa abu talib ya rike sa wa fi tasi'ati min umrihi lokacin da ya kai shekara 9 safara ma'a ammihi abi talib ila sham yayi balaguro tare da dan uwan ma'afinsa zuwa sham wa ra'ahu bahira kuma wannan malamin yahuda da ake cewa bahira ya gansa arrahibu fa'arafahu sai ya gane sa wa fi saminati wal 20 min umrihi lokacin da manzo Allah ya shekara 15 safara fi tijarati yayi balaguro a cikin wani kasuwanci li sayyidati khadija kasuwanci na sayyida khadija wa ba'da rujuihi bi shahrayn bayan dawowarsa da wata biyu tazawwaja biha ya auri wannan khadija kin وكان عمرها أربعين سنة اللوكة تنا لشكرة أربعين وفي الخامسة والثلاثين من عمره لوكة لكي شكرة ثلاثين ببير اشترك مع قريش مع قريش في بناء الكعبة يا يتاريا بقريشا وأوجنجين كعبة وحكم بينهم في وضع الحجر الأسود مكانه كما يا يهكنت أسكان سوء جمال أذى دوس حجر الأسود أولنسا وقد اشتهر بين قومه بالخصال المحمودة kuma ya shahara a tsakanin mutanensa da kyaukyawan ɗabi'u wa kanu yuhibbunahu kuma sun kasance suna son sa wa yahtarimunahu kuma suna girmama sa hatta laqabuhu bil amin har sai da suka sanya masa sunan al amin amintacce wa kad hafizahu Allah min a'malil jahiliya kuma Allah ya kiyaye sa game da ayyukan jahilai wa ahabba ibtiada anil nasi kuma ya rika son kaurace ma mutane nisa da mutane حينما قارب الأربعين من عمره لوكة ديكوس شكرا أربعين دقى شكرنسا وكان يتعبد في غار حراء كما يكسنتي ينا بوتا أكوغن حراء على دين جده إبراهيم أكان الدين كاكنسا النبي إبراهيم عليه السلام wannan shine bangare na farko na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗi mafi girman abin da zamu karanta a rayuwar manzon Allah ta farko shine me shine me kyaukyawan kyaukyawan ɗabi'u wannan kamar shinhida ce manzo Allah ya ma kansa na me na annabta ko Allah ya ma manzo Allah na me na annabta sai kasance na da kyaukyawan ɗabi'u mutane suna son sa daga cikin darasin da zamu samu shine istihbabul uzla inda fasadin nas karshen rayuwar manzo Allah kamar annabta tana nuna muna ƙaurace ma mutane lokacin da kaga mutane sun lalace ana gane ko ai kun gani daga cikin abubuwan da ya shahara su a lokacin me yake ƙaurace ma mutane don me dan saboda me fasadi da me fasadi da yaya to ba lokacin manzon Allah ba hatta a wannan lokacin idan ya kasance inda kake mutane ne mutanen banza kuma gyara su akwai ne akwai wuya domin abin da ake so in har za ka yin tasiri a wajen gyara ɗabi'un mutane ka zamna a cikin mutanen shi ne ma'anan almu'minu ladhi yukhalitu nasa khairu wa ahabbu ila Allah min almu'min ladhi la yukhalitu nasa la yashbiru ala adahum mu'minin da yake takuduwa da mutane yana hakuri akan cutawar da suke masa ya yi soyuwa a wajen Allah akan mu'minin da baya zama cikin mutane malamai suka ce anan in zama da sukin zai iya ne zai iya tasiri a wajen canza ne wasu daga cikin munkarat laihukan da suke yi to amma in ya kasance mutane ne wanda sai a hankali saban Allah ya zama to ruwan dare ga duniya a tattare da su ya zama to ruwan jikin jini jikin su to a wannan lokacin kai sai ka kaurace musu dan kada ayi ba ko ba ka da su ba a ga kai ba ka da su ba a ga kai ma'ana baka gyara su ba sun gyare ka Allah gane da kyau ko wannan wannan wannan shine kenan kenan sai kasance ka kaurace musu shi gini shi alkhairi shi yasa ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yuhibbul mu'mina taqiyal khafiyal ghani Allah yana son mumuni wanda yake mai takawa mai mai yawan kaurace ma mutane sannan kuma mai kamun kai daga roƙon mutane Allah yace fafirru ila Allah idan mutane suka lalace to ku tsere ta ku koma zuwa ga Allah ku kaurace musu shi yasa yana ɗaya daga cikin abiyatin da ake jingina ma al-Imam Ali radiyallahu anhu yake cewa كن ما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير من الورى لا يصحب واجعل جليسك سيدا تحظى به حبر لبيب عاقل متأدب yace ka kasance duk yanda za ka yi mai ƙaurace ma mutane yace bin mafi yawan mutane ba abokan zama bane yace mafi yawan mutane ke ba abokan zama bane yace wanda za ka zama da shi ka tabbata da mutumin kirki ne mai kyaukyawan ɗabi'u wanda za ka iya tasirantuwa da me da ɗabi'unsa ba wanda za ka iya tasirantuwa da me ba da laifin da cutawarsa wanda ya yi dacewa a ce suna kula da wannan su ne matasa domin su ne yake da suna guguwa ta sauyi ta yawan ɗauka kuma su ne abokai suke tasiri akan su hiyar da sauran mutane allah ka azurta mu da abokai na gari da abokan tahiyya na gari wanda za su rika tuna muna Allah idan mun karkace wanda kuma za su rika kama muna a wajen bautarka addawdu thani min hayati rasuli sallallahu alaihi wasallam addawdu thani min hayati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'ana lokaci yayi ko da saura na'am na tsammani nan ya kamata mu tsaya don saboda ma ya hi daɗin tashi a ce sati mai zuwa za mu tashi a mi amma in ba shi ba nasu mu wuce zat ana gan da kyau ko nan dai mu tashi a sati mai zuwa da kyau insha Allah yana anan za mu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta muna akwai wasu ƴan uwa guda biyu da suka sayi wannan littafin aka raba ma wanda suka riga ana gan da kyau ko a koda shi dama alfadlu lil asbaq wanda suke riga yowa su suke suke kwashi falala wanda suka riga sun samu an raba musu wanda suka ce wanda littafi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa ya zama to sadaqatul jariya a gare su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah